صلاة الفاتح إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الامتدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اجري لنا بهذا المحضر والسعد بنظرة تأتي لنا بالظفر
الذكر وسيلة للمذكور wato shi zikiri wato tsani ne zuwa wanda ake ambato idan mutum yana ta zikiri wato zai sadu da Allah kenan الذكر shi zikiri الذي عرف به المتصوفة wanda aka san sufaye da shi خصوصا balle باسم الجلالة wato zikiri da sunan na na ɗaukaka Allah Allah Allah Allah yana daga cikin wurudinsu yana ya dace kowa ya sa- nema wato a laƙana masa wannan zikiri na Allah Allah Allah ba wai sai a cikin jama'a ko kaza kaza ba ko da tarbi ma akwai masu yin dubu sha biyu akwai masu yin dubu kaza akwai masu shaudiya nan ya fi fitar da su akwai masu yin kaza kaza to in kuma ma cikin jama'an da ya duka baki ɗaya wato zikiri da wa- wa- shi ambatan sunan allah mujarradi wato shine ma'anar zikiri ko da ce duk mun faɗi abubuwan zikiri to za ka ji yanzu duk an haɗa zikirai da madahai da wayansu dai abubuwa dai ga baki ɗaya to ya dace dai yan uwa su koyi ma me zikirin ma tukun me ma'ana- me ma zikirin ma tukun ko dai mutum ya ce la ilaha illallah ko Allah Allah Allah ko irin su la haula illa ko irin su duk zai zai mana abubuwa ko kuwa salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuwa in zancen madahi ne shi ma zikiri ne to kuma yanzu yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta diwani ka kaza kaza duk duk baki da ya dace a banda waɗannan maganganu da abubuwa da ya dace a nutsu dai a koya abu sosai eh, tunda Allah ya kawo karatuka sun zo duk abubuwa sun sun zo an gane komai to ya dace duk yan uwa su bayan su nutsu bare samari a nutsu dai a koyi abubuwa yadda suke a dinga jin karatukan nan ga gangare wanda suka san abu wato suna suna faɗansa a dinga kaza kaza ba muna cikin masu hanawa ko zargi ko zagi a'a kaza a'a muna cikin masu koyawa yadda yake hmm? faɗar karatu yadda yake wato kaji shi zikiri bare ma a ce da wannan zikirin fardi zikirin fardi shine Allah Allah Allah Allah ya zo ya zo a cikin hadisi wato ingantacce da musulmi ya fitar daga Anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kiyama ba za ta tashi ba har sai an rasa akan ƙasa mai cewa Allah Allah Allah Allah har sai an rasa mai wannan zikirin fardi to kaje ga duk waɗanda suka yi sharhin hadisai abubuwan da suka faɗa su ma dama kudubai ne su baya ne askalani din nan mun ji daga shewa hasan din ba ɗaya ba biyu yana cewa kudubi ne ma to bare imamin nawawi ga su duk waɗanda suka yi sharhin hadisan nan su kansu waliyan ne su bayan ne kudubai ne haka ma masu hadisan to masu sharhin hadisi suke cewa wannan ya nuna al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana nan cikin alheri ko da ƙarshen duniya din nan ya zo da ake cewa duniya ta lalace al'umma za ta lalace to ko ƙarshen duniya ya zo al'umman manzo Allah tana nan cikin alheri tun daga shi hatta ƙarshen duniya din ma akwai masu zikirul fardi Allah Allah Allah wannan zikiri ne na daban zikiri ne na arifai zikiri ne na abu akwai masu Allah Allah Allah Allah zikirul fardi ba za a tashi kiyama ba sai Allah ya turo da wata iska kamar yadda duk hadisai suka zo da shi to sai ta ɗauke ran muminai duk gaba ɗaya duk wani mai ƙwayar zarra a cikin zuciyarsa na imani Allah zai turo da wannan iska ta ta ɗauke shi Allah ya san meye wannan iska makami ne na wannan zamani da ake ta aika a'a iskar ce mai sunan iska zahirin magana da ba'irinta Allah zai turo ta dai Allah shi ya samu ya abu amma dai rannan dai ran da Allah ya turo da iska kuma rahama ne wannan ba wai azaba bane rannan duk wani mumini zai zai zai rasu shikenan sai fajirai a shararai wanda ba zikiri akan ƙasa shehu ibrahim radiyallahu anhu yake cewa idza lam yakun man yadhkuru allaha zalzala zalazil sa'ati in aka rasa mai cewa Allah Allah hadisi yake hadisi yake faɗa dama shi duk maganganun sa don aka rasa mai zikirin nan Allah Allah Allah din nan nan da nan sai ai girgiza kasa shikenan kuma sai tsawa sai duniya kuma shikenan ta tashi da haka a rike zikirai kwarai da gaske wayannan masu cewa zikirai bid'a ne duk da abu ya kare ma yanzu alhamdulillah ma ba a cika jin irin wannan ba da sun san haɗarin da suke faɗa da sun san haɗarin da suke jawo wa duniya da ba su faɗi wannan ba dan ran da ka hana masu zikiri zikiri ran kiyama ta tashi kai ma ka dan dana ran kai ma ka tafi sai ka ji kuma me ka tana dawa Allah ran nan gaba kida wannan hadisi ne gangariya ba kitabu wa sunna ne ba wata magana ba magana ko a ce kagen su ba ne su baye ba za faɗar wani abu sai na Allah ko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama nan suka tsinge da gangan da siyasa da wane ne aka ɓata sunansu aka ɓata su aka yi waye ana rasan shi kenan an musu sallakawa an binne su ba a san abin da suke rike da shi ko su ba su ba zai kare ba su kuma ba su kare ba sai ran da ji aka kare din nan to shi kenan kuma sai a ta in an rasa mai zikiri ba mai zikiri din nan ba ne Allah Allah din nan duk duniya a sharare ta cika duk mumine sun mutu to sai Allah ya taso da su su waiƙa din nan daga Yaman shi kuma ya je ya rushe Ka'aba gaba daya dutse dutse haka zai yi wa Ka'aba gaba daya ba za a ƙara bauta mata ba har abada shi kenan an gama shi kenan to kuma muradin Allah biyu ya ƙare shi kenan sai Allah ya haka manzo Allah ya faɗa zun su waiƙa zai zo ya faffashe Ka'aban ba gaba daya dutse dutse haka zai mata ba za a ƙara gina ta ba kuma a ƙara bauta to waye zai ma bauta waye zai dama ne ce to wai wannan bankon me za a yi da shi kuma tun da duk masu bauta da waye da dawafin sun kare wai ya fashe ta lalla babu fili kawai da zai shi kenan sai a yi busa kawo kuma a yi tsawa duk gaba ki dai tashi amma dai kana ganin masu ciki duk wani masu cewa ba za a yi kiyama gobe ko za a tashi kaza kaza gobe ga agogo manzo Allah ya ajiye akwai masu ciki to za ba za a tashi kiyama ba duniya tana nan tana ta muradin Allah Allah yana ta jin ana ambatar ba komai amma ran da aka daina to me za su yi shi ran ƙasa da tashi kawai ba wani abu hadisi ne in gatacce ga shi dai musulmi ya rawai ya fitar da shi da shauran masu hadisai duka ba ɗaya to khairu wasilatin li ma'rifatillahi ta'ala siyayyen tsani wato cikin da sanin ubangiji zuwa sanin Allah tabaraka wa ta'ala wa adallu dalilin ala ma'rifatillahi mafi shiryawa mai shiryawa zuwa wato soyayyan Allah abinda zai nuna akwai soyayyan Allah tabaraka wa ta'ala man zakara Allah wato shine dai zikiri duk wanda ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala zakarahu Allah ubangiji zai ambace shi fadkuruni azkurkum wato ya zo a cikin Qur'ani ku ambace ni sai in ambace ku hadisi ya fassara wa man zakarahu Allah duk wanda Allah ya ambace shi faqad ijtabahu lalle Allah ya zaɗe shi wa man ijtabahu duk wanda Allah ya zaɗe shi faqad arrafahu bihi ya sanar da shi da shi لهذا نشاهد دائما saboda haka muke gani fitir تدوى هذه الوسيلة amfanin wannan tsani shine zikiri وسرعة مقبولها wato da gaggawa aikinsa وما يزال السوفي sufi bai kushe ba يذكر الله yana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala
حتى يرى الله في الذكر hadde ya ga ubangiji a cikin zikiri فإذا امتلأ wato wannan gani kuma na kashafi amma duk musulmi idan ya rubuta Allah in ya kalli kalma sai ga kamar yana ganin Allah duk mu- duk in ka rubuta in ka kalli Allahu sai ga kamar kana saboda girman sunan har zatin Allah ya bullo a jikin sunan kowaye ma in ya rubuta Allah sai ga kamar yana kamar in ka rubuta Muhammadu kuma sallallahu alaihi kamar kana ganin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda girman sunan jalalan su sunan girman sunan har ya hudo a jikin sunan ya yi tasiri a jikin sunan to kuma wannan sani kuma wato sani na ma'arifa duk ga baki daya yawa فإذا امتلأ القلب idan zuciya kamar za a ce to ya za a yi haka kenan shine yake faɗa idan zuciya ta cika بحب شيء da san wani abu ma حتى لم يكن فيه غيره har bai wanzu ba waninsa a cikin zuciya ذكره بلسانه wato shikenan sai ka ga mutum yana ambaton wannan abin da harshensa حتى كأن لم يكن له غير غير ذكره har ya zama ma kamar ba shi da komai sai ambaton wannan abin a cikin harshensa duk ab- duk ab- wa- wa wa ma fika min ma fika duk abin da yake cikin bakinka shi yake cikin zuciyarka wa ma fika min ma fika idan zuciya ta cika da abu ta cika da abu komai dan da sai ga baki yana ta faɗa yana ta faɗa yana ta faɗa fa asbaha fuadu ummu musa fariga wa in ka dalla tibdili ta kusa ma ta faɗi musan ma ta ga ga auna shi ma ba dan mun rike eh, zuciyar nata ba duka duka baki ya to وخامر شعوره wato shikenan sai ya lazamci wato riskarsa حتى لم يخطر غيره بباله har ma wani wannan abun ba zai zo cikin kwakwalwarsa ba
ألا ترى ba ka gani ne إلى ما وقع لسيدنا موسى alatara ba ka gani ne iso abin da ya faru ga shugaban mu annabi Musa كريم الله wato abokin hiran Allah لما سار من مدينة yayin da Musa ya fito daga ƙasar Madiyana إلى مصر zai je Misira وكان البرد شديدا wato lokacin sanyi ne kankara na zuba وازداد إلى نار sai ya buƙaci wuta يحتلي بها da zai wato jidimi da ita a cikin wannan hali وإلى هدى ga kuma matarsa ta haihu a take a wannan hali ga duhun dare wa ilahudan kuma yana neman adin mai shiryawa يعتدي به في da الطريق zai shiryi da shi zuwa hanya gashi kuma ya bata hanya abubuwa da yawa duk sun taru ga bata ga ga sanyi ga mata ta haihu a cikin wannan daji to kaga laifila ba mai tsiyayewa sai Allah a wannan lokaci to وظل يفكر sai annan Musa ya zauna yana tunani في الاثنين cikin abin nan guda biyu wuta, wuta da wanda zai gaya mar hanya لا يشغله عنهما شاكل ba wani abu da ya shagalantar da shi duk abin da yake nema a wannan lokaci da wuta da wanda zai shiryar da shi hanya فبينما هو ينشد النار yana nan yana cigiyar wuta ويطلب الاقتباس yana son wato amfanuwa da wanda zai sanar da shi hanya ويلتمس الشهوب yana ta neman garwashi للاستدلاء don jin wato dumi ويبعث عن الهدى yana neman shiriya إلى a رائه cikin dokar daji إذ ولد الله sai تعالى ya samu ubangiji tabaraka wa ta'ala في دالته a cikin abin da yake cigiya التي ينشد wanda yake cigiya ta النار بالنسبة لل- لنبي الله لنبي الله wuta a dangane da annabin Allah tabaraka wa ta'ala وكريمه abokin hiransa وسيلة للغاية tsani ne zuwa abin da yake nufi لذلك امتلك البعث saboda haka wato sai binciken ta ya mallaki عنها wato binciken ta dai معاشر mash- معاشر mash- mashairahu wato ruskanta duk abin da yake tunani فلما قدم موسى لجلا وصار بآله آنس من جانب سور نارا قال لآله اقصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم من هذا خبري لو جزوة من النار la'allakum tas'alun to فلما قدم موسى لجلا Ubangiji yake cewa da annan Musa ya gama kiwo shekara takwas ko shekara goma aka ɗaura aure kuma shikenan wato ya- wato ya gama kifalan ma kaza Musa na jala yayin da ya gama wannan zamanin kiwo وصار بآله ya taho da matarsa kuma wato da izinin babanta ya taho zai dawo gida zuwa Misira آنس sai ya hangi من جانب السور نارا daga wato sasan- sasannin dutsen duru na dama sai ya hangi wuta قال لآله dan ita yake nema a wannan sai ya ce da iyalinsa اقصوا إني آنست ku نارا zauna a nan ga wuta can na hango لعلي آتيكم منها ƙila ni in zo muku daga gare ta بخبر da labarin hanya gashi dai mun fata to ƙila in na je in ga wuta a daji ƙila wani ne ya hura yake jin dumi wato ƙila wani ne a wajen ya kunna yake jin dumi maharbi ne ƙila to zan je in nemi labarin hanya ƙila ya gaya min hanya لو جزوة من النار ko kuma ya dan dan wato wato ɗebo garwashin ta ma لعلكم تسألون ko kwa ji ɗumi لعلي آتيكم من هذه القبس لوجد على النار هدى wata aya kuma ta faɗi wannan لعلي آتيكم منها ko cewa ni na zo muku daga wajen wutar can da na gano بقبس da ɗosa ne أو أجد على النار هدى ko ku in samu hadiyan mai shiryawa da zai shiryar da ni izuwa hanya a wajen wuta فآتيكم منها بخبر تو.
وآتيكم بشهاد قبس لعلكم تصطلون yawwa ha.
فآتيكم منها بخبر kila in zo muku da labari wata aya kuma ta ce ya annan Musa ya ce da iyalinsa kila in zo muku da labari daga wajen wuta labarin hanya نواتيكم بشهاد قبس ko in zo muku da garwashin wuto sanan wuta لعلكم ko تصطلون kwa jidimi وقد عبر لآله تعبيرا annan Musa ya bayyana ga iyalinsa bayani يناسب أهوالهم da ya dace da halinsu حديث الناس بما shi ne يفهمون ma'anar hadisin nan na cewa ka yi wa mutane magana da abin da suke fahimta فقال
wato wannan hadisi ya zo imamul qurtubi ya fitar da shi a cikin tafsirin sa na jami'u li ahkamil qur'ani al-jami'u li ahkamil qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisin nasa bima yafhamuna kai wa mutane magana wato da abin da suke fahimta a tuhibbuna an yukazziba Allah wa rasulahu kana so su karyata Allah da manzo Allah ne ka gaya musu wani abin da ya karu su ce ƙarya ne ha? sun karyata wa in abin gaskiya ne sun karyata Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma kai ka jawo musu wannan hadisi Imam al-Qurtubi ya kawo shi ne a cikin tafsirin aya ta Baqara innal ladzina yaktumuna ma anzal innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'imun duk mutanen da suke boyewa mutane abin da muka saukan musu na daga bayanin shari'a da shari'a kuma bayan mun yi bayaninsa ga mutane a cikin ƙur'an nan amma suka dinga koyewa mutane wa'annan masu koyewan nan ubangiji zai la'ance su zai nisanta su daga cikin rahama kuma masu la'anta ma duk za su la'ance su har yanzu in ka bi wannan aya kaman ba wani abu da ya kamata ka koyewa mutane ko bai ka zo ka faɗa na bayanin na shari'ar da na hudan ma da na hakika to shine wai malamai suka kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi suka ce a ba haka Allah yake nufi ba abin da da iya mutane za su fahimta na shari'a iya kwakwalwarsu wannan kakka boye musu amma abin da ya fi ƙarfin kwakwalwarsu na daga sanin Allah tabaraka wa ta'ala na daga wa'yansu hikimomi ma na daga wa'yansu labarai ma ya fi ƙarfin su wanda kaka gaya musu baka daga cikin wannan finuwa din shi ne suka kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka yi wa mutane hira da abin da za su fahimta kakka zo ka gaya musu abin da ya fi ƙarfin sai su ƙaryata Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kurɗabi ya kashi akan imamul kurɗabi akan tafsirin wannan aya kuma Bukhari ya rawaito shi daga sayyidina Ali Allah ya kare yadda a gare shi mawqufan amma ya zama ya tsayar da shi magana sayyidina Ali ne Allah ya kare yadda a gare shi da lafazin sayyidina Ali yana cewa ku yi magana hadisun nasa bima ya arifuna ku yi wa mutane magana da abin da suka sani ku gaya mutane abin da suka sani ko a tebuna an yi kazuba Allah wa rasulahu kuna so su karyata Allah da manzan Allah ne ka zo ka gaya musu amma wanda ya san abu kai da shi to wannan kuma ba da ku ake ba amma ka fito cikin wato mahajubai waɗanda ba san abu ba ka zo ka gaya musu abu a'a sai to kuma gashi a take anan kuma ana so ka sanar da su da abun don su amfani da shi to sai ka faɗi hikima wa qala illa man nazala lahu ar-rahman wa qala sawaba sai ka faɗi hikima hikima ba irin wannan kwaba da ake wa a ce yo gaskiya ce me za a boye a'a annabi ya hana ka in ma magana sayyidina ali ne waye kamar sayyidina ali to shi ma ya hana ka shi a riwaya bukhari abin yana nan tsaye ga sayyidina ali to wa- wannan kenan sahih bukhari ake babin ilimi cewa babin mutum ya iya keɓanta wa'yansu almajiransa da wa'yansu karatu iya abin da suka fahimta ya kuma keɓanci wa'yansu almajiransa da wa'yansu karatun kowa dai iya ƙarfinsa haka ake ba mutane ilimi kowa iya ƙarfinsa imamu suyuɗi ya fitar da shi a cikin jami'u sagiri ya ce ya fitar da shi ne daga dailami firdausu dailami a cikin musnadin firdausu dailami imamu dailami ya fitar da shi daga sayyidina ali marfu'an shi kuma imamu Tayyib ya fitar da shi ga sayyidina Ali shi kuma sayyidina Ali ya karɓo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an koma magana kurdabi dai har yau manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan ka je jami'u sagiri to za ka ga abu to shi yasa annabi Musa yewa wato al'umma matarsa magana da iya abu dimi take son ji kuma ta haihu ga an bata to da isa don haka ya mata magana da haka kuma a take a nan ana so ka dinga zaton alheri cikin komai ana so ka dinga zaton alheri cikin komai annabi Musa wuta ya gano a cikin daji amma ga halin da yake ciki amma yawa yake kyawun zato kila wani ne zan je ya gaya min hanya bai ce ko dan fashi bane ko kaza kaza ko ko ko ka dinga zaton alheri a ciki to kuma ka yi ƙoƙari cikin neman Allah cikin hanyoyin da aka baka masu kyau wannan mai kyau ne tun daga shi Allah ya ga mana mai jin kishirwa kasara bi biki a jin ya su wani zam'anu ma a ta iza ja'ahu lam yajidu shay'an wa wajada Allah kaman kawalwanniya ne ruwan kan titi din nan da ba titi sai fako inda ruwa ya kabe kuma ƙasa ta yi tsauri to sai a ga kamar ruwa a nan to mai jin kishirwa sai zace shi ruwa ne har da yazo bai samu ruwan ba sai ya samu Allah tabaraka wata'ala to haka ya faru ga annabi Musa gashi ya hango wuta saboda wuta yake nema a wannan lokacin ba ta sama wuta ko da Allah ya fahimtar da shi amma dai matar sa dai wuta take nema a nan kuma gashi an bata an sha wahala ba abin da take so illa a ce an gane hanya sai ka ga gaya mata ko da Allah ya sanar da shi wannan ba wuta bace hazaransa ce kaza kaza ko ko dai shi din ma dai gashi ya tafi dai neman wuta yake ashe sai hazaran Allah ta fito mata hanyar wuta din Allah tabaraka wa ta'ala yana iya tajalli ta kowace hanya da baki ɗaya dan dai ka fahimce shi a nan wajen to sai ga hazaran Allah sai mata tajalli ta wuta din ga baki ɗaya to Fakala sai annan Musa ya ce na waje da alan ne rubuce.
ko ko in samu mai shirya a akan wuta ko ko in je wajen wuta in samu wanda zai shiryar da ni Mazan Nuhu yuridul huda sai iyalinsa suka zaci annan Musa yana neman shiriya ce almajazi wannan ta zahiri wa huwa haqiqatan shi ku annan Musa a hakikan magana yadlubul hudal haqiqi yana neman shiriya ta hakika wadda za ta shiryar da shi zuwa Allah zuwa shari'ansa faqad hana dinahu domin lokacin a yaye shi yayi amma shi wallahi daga duk abin da ba Allah ba ya daina shan nonon wani duk abin da ba Allah ba lokacin yayansa yayi ya ji yayi wahalar no- kiwo na shekara goma akan aure kaza kaza to yanzu ya zo ya wa Allah kiwo yanzu a lokaci yayi ba ya je wa Shu'aibu ba da shi ma annabin ne to wa hana takhallihi bil kulliyati lokacin da zai kakkaɗe komai an ghayril lahi ya kakkaɗe wani Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da zai wofanta daga komai yayi hatta matar tasa da ya wannan wahala yake ta wannan digimi da ita alladhi sana'ahu dan ana yin magana da shi ya manta ta ma da komai ya manta duk wani halin da aka shi kenan ya kama hanyar Misra ya kama sai da wani mai kiwo ya zo ya ganta to su ma ji masu kiwo ne wannan ayyan shu'aibu ce sai na yake ana tace mijina nake ja yake zo yana gidan shi tun wace tun dare ce to tun dare bai dawo gida Allah ta yi mu koma gida sannan ya ebe ta da dan jinjirin da tumakin da aka dan hado su da shi ya je kina gano yarka a cikin dokar daji da yake shi ma annabi ne yace yo ya samu abin da yake so ya manta ta ma ce zauna zai dawo ya hakuri amma yanzu ya manta ki da yake bawan Allah shi ma annabi ne ya san wannan magana amma da a kanki kiwon shekara goma ya zo ya a nan wajen bai ji ma ya yi wani abu ba kawai zan samu mata irin wannan ai ba komai amma yanzu ya samu Allah ya manta komai fa innahu na shubana sigaran ko annasu da ama shahawati حتى أن منه من يرضى زوجته ولا يأتيها إلا بالإذن والإكراه هكذا تلاميذ to yanzu ya manta komai saboda saboda ya same ta bai ma tuna ta ba sai da aka fiye da shekara wajen arba'in Allah ya halakar da Fir'auna sannan aka tsallake teku sannan aka yi komai komai ya zauna kuma sannan shi annabin Allah ya aika mata iyalin nasu duk baki daya ta je ba daɗewa aka kuma koma ɗuri sina'a aka je kuma aka yi gani falamma ta jalla rabba hudin jabal ja'alahu dakka daga nan kuwa bai ba ta ƙara ganin fuskarsa ba kuma ma bai ƙara ganin fuskarsa ba sai labule ya sa a fuskarsa ce ki ya haƙuri aljanna za ta haɗa mu ayin Allah ma na zama da annabawa da wuya ba ba wasa ba ne malam mutum ya dinga jin labarin sahabbai da annabi ya dinga lalata yana saba kiki sha sha sha ko wani katon malami bai taba zama da shi ba ko wani babban malami bai taba zama bare ya zauna da wani babban shehi ya san irin halin su amma ya san ya iya sa baki a wannan lokacin san kan waɗannan abubuwa ya shiru kawai zaka da mutum ya sa baki yanzu yanzu ya shiga wuta saboda bai san kan abun ba shi yake ordinaren mutum ne kawai aboki da aboki a'a wa'annan mutane da suke karɓa daga Allah suke kaza kaza yanzu yanzu za a zo ma da wani abin da ya fi ƙarfin hankalinka ya fi ƙarfin tunaninka yanzu yanzu za ga to kai kuma kai iya hankalinka kenan yanzu mata kama ya aka ce kai mata ce aka in za ka yi magana da matar ko za ka yi abu da matar ka sakko ita rabin ka ce ita mace rabin namiji to sakko ka dawo rabi ko waye kai sai a zauna lafiya amma in kace kana matsayinka za ka ja ita ba ka taɓa jawo ta ka kai ta wannan wannan abin da za ka fanta ba sai dai yanzu yanzu a yi saki to allazi sana'ahu li nafsihi wato wanda Allah ya wato kera shi dan kansa wattafahu ala nasi kuma Allah ya zaɓe shi akan mutane wa alqa alayhi mahabbatan minhu Allah ya jefa masa soyayya dan shi to musan nan da Allah dama ya yi shi ne dan kansa dan halaran Allah wasana'atuka lil nafsi Allah ya ce dan kaina nayi ka ba dan wani ba to ina ne je shekara su goma yana kiwo kamar dan shu'aibu aka yi shi da kaza kaza a yi tafi dole wato a yi mata jalli da wuta Hmm? dole a yi an mutum hijabin sa ya fi yawa yadda ta Allah yadda zai biyo masa sai ga Allah kai mana kaɗan Allah kai mana da sauki albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kera shi dan kansa kuma ya zaɓe shi in nistafaituka ala nasu bi risalati wa bi kalami gashi Allah ya zaɓe shi kuma gashi Allah ya jefa ma soyayyarsa daga wajensa wa alhaitu alayka mahabbatan minni daga daga wajena to wannan dama ba dan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya bi tarbiyan daki daki ba ai da tun farko ma da bai gane wani ba da da irin da annabi ya haya za a yi to kana lahu an yastalima awraqa to imanihi lokaci yayi wato ya karbi takaddun wato dogaransa ga Allah lada al-hadratil ilahi nan ga halarar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa an ya'khudha al-asa lokacin karɓar sanda yayi wa zimama da ragama a hakika wannan karin magana ne wai daya balaga kenan su mutanen da an daya balaga to shikenan sai a kawo mai igiya da sanda a ce to sai an jima ko kuma ka nemi na kanka sanda ga shi nan kai tafiya kai ta dogara wannan igiya kuma ka dan dauro da itace ko dan dauro wani abu kaza kaza amma ka zauna a dinga kawo fa kuma yanzu ya kare to wai lokacin ya karbi sanda da igiya yayi fa kanat ragabatuhu alayhi salatu sai wassalam kwaɗayin annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi ya zama fi tilka al-wasilati a cikin wannan tsani wuta da ya gani wa ba'athihi a cikin wannan bincike da yake yi sabila lil wusuli ila al-ghayat wato hanya yake nema ta saduwa zuwa abin nufinsa ووجدنا النار هدى sai ya samu wutar ita ce shiriyar ba wai wani mutum ne ba a wutar ita ce mutumin da za ta ba shi labari والهدى نارا ita ma shiriyar ita ce wuta elektrum ne والكل هو الله dukka kuma da wutar da shiriyar gabaki ɗaya Allah ne فلما أتيها نودي يا موسى يا منا.
إني أنا ربك yayin da ya zo wuta sai ya ga ashe ba wuta ba ce bishiya da take wannan kalkali take ta cin wannan abu amma wuta ce ga ta falfal tana ta ci amma ba ba wuta ba ce ashe bishiya ce Ba- wato sai da ba wuta ba ce kuma ba ba hadaran Allah ce ma ku kyale shi ku ku ku bashi sai ya samu hadaran Allah ce إني أنا falamma ata ubangiji sai ya ba mu labari yayin da annan Musa ya zo wutan nan nudiya sai aka kira shi a cikin wutan nan ya ji wutan nan tana kiransa ko ko bishiyan nan tana kiransa يا موسى ya Musa إني أنا أنا ربك ni ne ubangijinka ba wai wuta ce ka gani ba yanzu ubangijinka ne فكذلك الذاكر to haka nan mai zikiri بصفاته بالذكر saboda subantuwarsa da zi- am- zikiri وتعليه به da adansa da zikiri وانشغاله به da shagaltarsa da zikiri أما سواه da abin da ba zikiri ba وتعنفه به da ebe kewansa da zikiri وغيبته به da fakuwansa cikin zikiri يجد المذكورا sai ya samu wanda yake ambato dama ambato sunan Allah sunan Allah sai ya samu mai sunan a take a nan أين الذكر sai ya samu lalle shine ambaton kuma shine sunan لدلالات الأثر sabida abin da gurbin kaza yake shiryawa ala da aini a bisa kazar in kaga gurbi da ke kwanci ai ai ka san akwai kazar da zo ta kwanta a nan wajen ke kwanci to me sauki ne Allah ya nuna ma ita a ce to kaga kazar da ke kwanci yanzu gashi in saboda shiryawar gurbi wato a bisa kazar da ke kwanci a shi wace fata ala da mausudi saboda shiryawar sifa a bisa mai gida ismi kai ta ganin littattafai ana ai littafin malam wane ne ai li- to yanzu sifarsa tana gaya ma shi ba me me sauki ne wata na Allah ya tazo a ce, ai ka ga ne abun gashi ya zo ka ga me abin ya zo wal ismi ala musamma saboda wato shiryarwar suna abu samai sunan falamma kanat naru yayin da wutan nan ta zama shubu da wato garwashin nan wal ikti wal ikibasu wato da wannan amfanuwa da shiryarwa da yake nema mai shiryarwa ya shiryar da shi wasilatan tuwasilu al abda ila allahi da suka zama tsani ne da suke sadar da bawa zuwa ga Allah gashi Musa ya sadu da hadara kana zikiru admana sai zikiri ya zama shi ya fi lamuncewa usulan wato shiryawa wa ashrafa shine mafi ɗaukakan wato tsani wa ajdana an shine mafi am- wadatan amfani wa auladil mazkuri shi ya fi dacewa shine ya fi cancanta ba ga abun ga abun ambato wa asbarul wasaili
dan shine mafi girman tsaninnuka ila allahi zuwa Allah tabaraka wa ta'ala wa zikrullahi akbar zikirin Allah ya fi in dai ga mutum ya nemi- ya tafi neman wuta ya sadu da Allah ya tafi neman mai shiryawa ya sadu da Allah mai kishirwa ya tafi neman ruwa ya sadu da Allah ba waje da Allah ta ba to ina wanda kuma ya kama sunan Allah daren Allah yake kira kuma tabaraka wa ta'ala ai hatta Allah kuma wannan shi ya fi gaggawa ma shi ya fi sauki bare ya kama sallah zai haɗu da shi azumi zai haɗu da Allah kaman za ka da'amar zikir wa saumi faniya da kan za ka sirrar mustafai na wuce ba ko ko ya kama da tasbihi ko to ina wanda ya kama sunan Allah kuma daga ta Allah tabaraka wa ta'ala to ولما كانت معرفة الله تبارك وتعالى yayin da sanin ubangiji ya zamo هي التي بها تطمئن قلوب الصالحين da shi ne zukatan bayan Allah take nutsuwa كان الذكر وسيلة za ka ga ana cikin bala'i ba komai a hannunsu ba ko amma zuciyarsu lafiya kallon ta mu saboda sun samu kan jari shine sanin Allah tabaraka wa ta'ala كان الذكر وسيلة sai zikiri ya zama shine tsani لهذه الإدمة idimi inanu da wannan nutsuwa والخشوع القلبي القلبيين wato da wato kankan da kai alkalbi yayin na cikin zuciya kenan nutsuwa da kankan da kai الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ala bi zikrillahi tatma'innul qulub yawa الذين آمنوا ubangiji yace kaga wa'annan da suka yi imani وتطمئن قلوبهم zukatansu kuma ta nutsu بذكر الله da ambatan Allah da baraka wa ta'ala mai tafsiri yace wa aduhu wato alƙawarinsa ya ce to على بذكر الله تطمئن ku sani da ambatan Allah ne dai zuciya take nutsuwa ألم يعني wato zuciyar muminai ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله مهم.
ألم يعني للذين آمنوا ma'anar wannan aya ai lokaci yayi ga muminai zuciyarsu ta nutsu da ambatan Allah أن تخشع قلوبهم bi zikirillah zuciyarsu ta nutsu wato zuwa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ولننظر to bari mu yi duba في تمكن da قليل da tunani ɗan kaɗan إلى ذلك الانقلاب zuwa wannan juyi على هو- الحوهري aljauhari aljauhari wato na ɗabi'ar halitta الذي يعكسه الذكر idan absenti aka yi masa dan ka dan ka juya shi ne sauki ne za ka iya kankare fentin shi kenan sai asalin sa ya fita to amma idan abin asali ne fa idan abin asali ne fa yanzu farin kaya za ka iya za ka iya mar rini ya zama ja ko ya zama kore ko ya zama baki ya idan aka gama baki ne sidik fa eh, eh, shi ke- ya za a iya canja shi ya za a iya canja shi to in aka yanzu in aka yi wa abu fentin fari ko aka za ka iya kankare shi farin nan nasa ya dawo to yanzu aka kawo ma azurfa fa aka ce ana so ka canja ta azurfa ce tas ha? ana so ka ci tashe ta daga ainihin asalin ta fari din nan ta zama wani abu ka kwashe farin nan ta za ka iya kwashewa to amma shi zikiri yanzu yanzu zai iya yin wannan zikiri ne yake iya wannan to shine abin da yake so ya gaya mana kenan yake bari mu yi duba zuwa wannan juyi aljauhari na ɗabi'an halitta wanda ɗabi'an halitta ne abin haka Allah ya halicce shi gashi amma yanzu sai zikiri ya canza shi yanzu yanzu الذي يحدثه الذكر wanda zikiri yake farar da shi في ظواهره في ظواهره a cikin zahirin وكفاية الذاكرين da kuma baɗinin zakirai لله سوء lillahi da domin mu ga قدرته الخارقة wato ikon nan na zikiri wanda ya fi ƙarfin hankali على التعول البشري yanzu ya juya ɗan adam من قساوة wato daga tsaurin zuciya yanzu ya samu ɗan adam mai ƙeƙasasshiyar zuciya kazuri mai ƙeƙasasshiyar zuciya wanda shi da Allah faɗa ne mushinatin wato mai muni yanzu sai zikiri ya juya wannan يصفها القرآن العظيم wanda Qur'ani da kansa ya subanta wannan mai tsaurin zuciya din nan لأنها cewa zuciyar wannan mutum أشد من الهجارة ita ta fi dutse tsauri إلى لئيم ثم قتل قلوبكم من بعد ذلك فوق فهي كالهجارة أو أشد قسوة sannan zuciya ku ta kashe ta fi dutse ma ta fi dutsen ma tsauri kamar dutse kai ta fi dutsen ma duk gaba ɗaya to yanzu ki sai ya canja kaga dai Allah ya faɗe ta duk gaba ɗaya إلى ليونة yanzu in ya kama zikiri ya je ya karɓi zikiri a wajen sufayen nan da izini kuma yana yi yanzu ya ga zuciyarsa ta yi taushi
وميوءة yanzu sai ya ga yanar ke ma yanzu yana zaune sai ya ga hawa yana zubowa sai ga an kama kuka sai kasashen nan ne fada wanda ba a so a yi kusa da shi ma yan shi kenan sai ka ga ya yi taushi sai kuma kuka ma yanar ke ma وكشية sai ka gama tsoron Allah fi ya biyo ma sai ya zama arifi ma ترجي المذكورة da za ta yadda da wato abin ambatan shine ubangiji tabaraka wa ta'ala وتشرف الذاكرة da take ɗaukaka kuma ne zikirin wannan an gani ba ɗaya ba ba biyu ko makiyansu makiyan su bayan ko makiyin ma ce masu shehun nan kaza ya ga da yawa mutum tantiri ne ya damu unguwa kaza kaza ko ya damu gari ma ya yi suna yo ya yi ya yi za'anunu za'anunu sai da ya zama sahara a zamanin shehu tijani abul abbas radiyallahu anhu abdabi amin za'anunu sai da ya zama shi ake tsahirarsa a sahara wajen fashi dan fashi ne ta- tantirin dan fashi wanda duk tsoronsa ake a wannan daji na fas da da marokon ma baki daya amma nan da ya hadda shehu tijani radiyallahu anhu ne ya zama karshen walita kuma haka da kana kila kamar da muka auren shehu Usman Bashir radiyallahu anhu kila yana cikin dajin shehu Jani yana tafiya sai shehu Jani ya zo shigewa ga korama ta kawo shehu Jani ya tsaya yana jiran har sai korama ta abu to iko Allah yana kallon shehu Jani kuma sai wani sannan ta bugi zuciyar nan tun daga nan zuciyar ta soma sauri sai ce to malam me kake yi ne a nan wajen sai shehu Jani ya ce a'a ruwa ne ya kawo nake jira in ruwa ya laba shi ke nan shige ya cika ai ni dan fito ne ai ni ne shigewa da mutane ne zo in shige da kai shi ke nan ya ɗauki shehu jani abul abbas ya tsallake da shi kogin nan shi ke nan shehu jani ya tsarsa a zuciyarsa yanda ka tsallakar da ni kogin nan haka ni ma zan tsallakar da kai zuwa hadaran allah shi ke nan ya samu shi ke nan ya samu to shehu jani ya ma da ya ba shi abu ya ce a ba zai karɓa ba ya zama tafiyarsa sai da mutanen tamasina can garuruwa cikin garuruwan tamasina muqaddamun su ya mutu to shikenan zamanin shehu jani aka zo kuma shehu suna so shehu ya naɗa musu wani sai shehu jani ya ce kun san daji kaza suka ce to ku je akwai wani yana nan sunansa za'anunu Suka ce, "Ah, shehu ya ji abin da aka faɗa ba ɗan mashi ne ba a shiga dajin sai da makamai da tsoro suka za ta ice kun san dai dajin ko suka ce a mai zo ku tafi wajen wannan za'antofan su suka ce to da shehu ya faɗa ta sha jini wannan kisa ga tana a littattafai bare littattafan maroko ana bare mu littattafanmu na ɗariƙa shehu ibrahim rayyahi shehu musulunci a tunis shekar islami da tunis haka duk malamai suke ce masa har gobe komai na tunis duk wanda ya je kasar tunis ya san gidan ibrahim rayyahi saboda su ne malaman kasar da komai shi yake ga waƙar sanan yana yaban shehu da da ita himmatul raddatul quwat ila rahmani hatta ta had ila za'anuni himma shehu da ta juyar da wato fantararru zuwa ga Allah ta kai zuwa ga Allah kai himma shehu da har ta kai wajen za'anuni dan fashi ga za'anuni ya zama na Allah ya zama kasaitaccen mai yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin kasidodin yabon manzo Allah za ka ji su saharan marofan da waya suna yi kasidodin za a nuni ne sai ga shi kuma aka buɗe kwakwalwarsa kuma aka sanar da shi manzo Allah mala shi kenan ya dinga hidimar yabo ga manzo Allah ya zama shehi sosai arihi to da tiye suka ce to da shehu ya faɗa haka kun san izini ne daga halin zamu tafi ana ce to yara dai su zauna dai tsofaffi dai wa'anda dama tsakanin su ya ƙare ko an bubbuge su ba komai tsofaffi da aka haɗu shi kenan aka tafi kenan suka shiga daji gidin da shehu jani ya shiga musu kenan suka haɗu da yaransa bayan Allah kuma da an gan su ga hacce malam na halara bayan Allah ina za ku ce wajen za a nuna za mu hai kun san me kuke faɗa kuwa ce wajen za a nuna za mu an aiko mu wannan mutanen da sun fi ƙarfin mu to ku zo mu ce yana fadarsa aka zo ce kai wayannan mutanen ya za ku kawo min su zo Allah wayannan da ganin su dai baya addu'a Allah ku koma da su can waje ɗaya a karɓa abin da za a karɓa su tafi suka ce a aiko su ake wajen wa wai wajen ka to waya aiko su ku zo mu ji sace shehu tijani aiko mu ya ce ne wai kai ne malamin mu ka zo mu tafi kai ne ba ike ne ya kifo daga kan kujera sai jini sai dabara majina na fitowa ta baki kuma jazaba ta kama shi an sanar da shi Allah ta ta nan kuma abubuwan da mutu sai da fara sai yara kuma suka da suna ganin wannan sihiri ne ko menene kuma aka yi wa mai gida irin wannan ai shikenan kuma aka zauna aka goggoje wannan aka zauna har kuma ya dawo hankalinsa shikenan kuma wai menene yake a dajin nan wanda ya faru ya aka ce to sai mu tafi dai kenan shi da shi da yan fashin da aka zama muridan sauriya ya san sa a gaba wani abu ya gani kamar almara kuma an yi shiga malamai na duk suna sa shi a littattafai himmatul raddatul quwati ila rahmani hakkan ta hak ila za'aluni eh mana Allah ya sa wannan himma ta riske mu barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa wannan himma ta riske zuciyar mu to fadihinin a yayin nan ya tawa'adu lahu tilkal kaswata Allah kuma yake wa wannan Allah yake wa wannan tsaurin wato zuciya yake yake ba ta tsoro aljamadiyata wanda ta kai wato tsaurin dutse bi qawlihi da faɗin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين yawwa فويل للقاسية قلوبهم kalma azaba ta tabbata ga wanda zuciyarsu ta من ƙeƙashe ذكر الله daga ambatan Allah tabaraka wa ta'ala أولئك في ضلال مبين wa'annan da zuciyarsu ta ƙeƙashe a cikin zikirin kuma suna cikin wato bata mabayyani to kuma wannan aya ka je ka duba malaman tafsiri duka in je malaman tafsiri ne ma- masu sharhi to in ka duba in ka duba sawi ala jalalain in ka duba su qurtabin duka ba daya wannan aya in ka ga yanda suka dinga mata bayani abin yana da bayani zikirin nan da da shi zuciya take taushi ke kasashe zuciya za ta yi taushi har da narke tafi Allah to yaya wa'yansu kuma zuciyarsu take kashe da shi suke gudu in sun ji shi suke gudu kamar sun ji wani bala'i suke kaza kaza to malamai suka yi ta ba da amsa eh mai sauki ne wannan saboda ba su da lafiya ne yanzu mara lafiya duk daɗin abinci abinci mai daɗi ba protein yana cikinsa ba abubuwa da suke gina jiki suke wane ne kaza kaza shi mara lafiya da an kama wannan abincin nan da shi ne mai gina jiki a ga yana don Allah a fitar da shi sai amai sai waye ya zama ma azaba me yunwa fa lafiyayye yana nan wannan abinci yake ta roƙon Allah ya bashi irin sa amma da an shigo da mara lafiya shi kuma ihu zai dinga ya abuta da shi zikirin nan da shi ne abinci shi ne mai sanin Allah shi ne abincin rai na bayan Allah na sufaye zakirai shi kuma wani shi ne bala'i a wajensa shi ne abin zagi shi ne abin gudu kaji aka yi duk ba wanda ya ce ai wannan duk wasa ne wannan kaza saboda ba shi da lafiya siga wanda energy ba yana cikin siga ba abin da yake sa karfi ya sa kuzari ya haka ake so ma mutum kafin ya shekara talatin ma ya dinga sha saboda ya sa shi kuzari ya sa shi karfi yaro ake so a ba shi kaza kaza mai ciwon siga fa sai ga da an ce kai kai kai ai ba na sha a sha wannan abu mai daɗi da an sa a shayi sai ya ta ai mu yanzu ai ba ma san wannan ba ma san wannan laifin a siga ne ko a laifa a gare shi ne shi ne mai laifin ba shi da lafiya to duk wanda kaji yana kin zikiri zuciyarsa tana kekashewa da zikirin in ya ji yana gudu a toshe kunne kaza kaza mun ga da da an sa zikir sai ya gudu sai da toshe kunne kan ma a ji Allah ya ce rashin lafiya ce wannan lafiya kalau abun ba to zuciyar ma yadda kekashe kuma to ba daga abun ba daga zikirin bane daga shi ne ba shi da lafiya kaza kaza kuma wannan mai hattara shi ma wanda ya ja zikirin kuma ka ga bai zuciyarsa ba ta yi taushi ba ya je kashe a cikin zikirin har yau shi ma ba da lafiya bai ja zikirin ba ko bai yi shi yadda aka faɗa ba ko ba shi da izini kaza kaza amma in dai zikirin ne zikiri kan ba magana Allah ne a nan to in dai kai da ka ja shi lafiyayye ne kai yanzu yanzu na ciza za ta faru yanzu za ka shiga hazaran Allah bayan da za a ce mai zikiri ya lalace a ce duk dama lalatacce ne bayan da lafiya bai iya kaza kaza kaza ba amma bayan da za a yi to shi da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna ya shirya musu wani irin azaba mai awon da zikirin nawa abinda ake zuciya take sauki da shi kaza shi zuciyar da take kashe da shi to mutum ya dandana wailun للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين تو نزده ينتدو لمفعول الزاهرة أتاكا أنا زي متأك وبنجي ينا يضان أيكن ذكري الزاهرة نسرري والخفية جنقوه الذكر wato aikin zikiri بقوله da تعالى faɗin Ubangiji tabaraka wa ta'ala الله نزل أحسن الحديث kitaban mutashabihan masaniya تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم wa qulubuhum ila zikrillah الله نزل أحسن الحديث Ubangiji ne ya saukar da mafi kyan zance shi ne wato kitaban littafi shi ne Ƙur'ani, Ubangiji ne ya saukar da Ƙur'ani متشابها متاني wato wanda ya yi kama da juna, ayoyinsa sun yi kama da juna wajen tsari da fasaha da balaga da kai mutuƙa da shiryawa da kaza ya yi kama da juna in wannan ake nufi ko kuma mutashabihan wanda ma'anar ma'anarsa ta buya ba kowane malami ne zai iya fahimtar ma'anarsa ba mutashabihi kenan to akwai kuma muhukami wanda kowa ya iya jin larabci ma yanzu yanzu zai iya fassara shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa wannan da mutum ya iya larabci ya iya fassara ta gaba gida amma akwai wata aya a'a duk jin larabcin ka da yanzu mutashabiha ce yawa sai malaman da suka fanta sun gaya ma To, mutashabiyan wato mai kama da juna cikin nazari cikin tsarinsa da fasaharsa متاني wato mai biyantawa bibi bibi za ka yana faɗan abu aljanna wuta mumini fasiki musulmi kafiri alƙawarin ni'ima ban tsoron azaba da mutum zai samu haka dai za ka ji yana bibiyanta abubuwa shi ne masaniya mai biyantawa تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم da su- da fat- fatocin waɗanda suke tsoron ubangijinsu idan suka ji sai ga tana makyarkyata ثم تلين جلودهم sannan fatocin nasu ta yi taushi وقلوبهم da zukatansu إلى ذكر الله zuwa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala mai tafsiri yace ai wa'azihi wato alƙawarinsa ثم أثر الإيمان sannan ubangiji ya iyakance imani في تأثير الذكر wato cikin aikin zikiri amfanin zikiri a bisa zuciya قوله da تعالى faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون kaɗai dai waɗanda ake cewa muminai ai kamiluna cikakku wato a cikin imanin su الذين إذا ذكر الله su ne waɗanda in aka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ai wahiduhu ai wato aka ambaci narkonsa وجلت قلوبهم sai zukatansu ta ji tsoro وإذا تليت عليهم in آياته aka karanta musu ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala زادتهم sai إيمانا ta ƙara musu tasdiƙan ban gaskiya على ربهم
kuma يتوكلون sun dogara ga Ubangijinsu ba ga waninsa ba, ولما كان الذكر yayin da zikiri ya zama غير وسيلة shi إلى ne الله tsayayyen تعالى tsani zuwa Allah tabaraka wa ta'ala, والتقرب به wato da kusanci da zikirin zuwa ga Allah, أفضل القربات mafi wato girman wato kusanci zuwa da ibadoji da ake kusanta Allah da shi.
كان تقصير في الغاية Kanar irazu ko? Kanar irazu dai ko?
كان الإعراض عنه Sai ya zama mutum ya kau da kansa ya daina zikirin والتقصص da wato nisanta zikirin من سمائه wato da nisan da ya ji zikirin sai ya zama iradan anillahi kau da kai ne ga Allah tabaraka wa Allah zai ce ba an batan nawa kake ki ba ni kake ki لأن ba masu yin kake faɗa da su ba da ni kake yi kenan لأن كل تقصير في الوسيلة domin duk wani takaitawa da kai a cikin tsaninka duk in kai wa duk tsanin da da shi kake hawa kan soro to duk in ka takaita ka bari ya lalace in ruwan sama ya sauka na ga da me zaka hau ka gyara kan kan soron naka idan za ga ana ta ajiye tsani ana ta gyara shi kace wannan me ake yi da shi ne ba ice bane a faskara mana a'a kila ranar su tana nan za ta zo duk wani takaitawa a cikin tsani تقصير في الغاية wato takaitawa ne a inda za a je قال don تعالى haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ومن أراد عن ذكري fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama Mhm.
ومن أراد عن ذكري duk wanda ya kauta kai ga ambato na shine alqur'ani ba da yi imani da shi ba فإن له معيشة dankan wato zai yi rayuwa cikin kunci ونعشره يوم القيامة أعمى za mu tashe shi ranar tashin kiyama makaho makahon ido baya gani ومن يريد عن ذكر ربه نسلكه عذابا wata aya ta ce duk wanda ya kau da kai ga barin ambaton ubangijinsa shine alqur'ani tabaraka wa ta'ala za mu haɗar da shi wato azaba mai mai wuya ai wanda an aka ce ka hau dutse an haɗa ka da wuya ka annama ya sa'adu bi sama ka adam ma mai wuya ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه wa kana amruhu furuqa yawa ولا تطع من غفلنا wata aya kuma ta ce kar ka bi duk mutumin da muka raukanar da zuciyarsa an zikiri na baya zikiri ka ka bi wannan واتبع هواه ya bi san ransa shine tara Allah da wani وكان أمره sai فرطا lamarinsa ya zama sakaci shi dai ya fi so a yi sakaci a zauna a yi ta lido ko a zauna a yi ta hira ko a zauna a bakin titi a yi ta zikirin motoci amma an ce ya zikirin Allah ya ce bid'a ne wannan to ka bi wannan sakaci kenan malam a wannan ma'ana يقول الشيخ إبراهيم Shehun Bukaulaki, Shehu Ibrahim Allah ya kare ta a gare shi yake cewa فيه إهداء وصاياه a cikin ɗaya daga cikin wasiyoyinsa بالإكوان ga ‘yan uwa, ولا تلتفتوا إلى أعداء kan ku waiwaya zuwa makiyan addini والهاربين عن wa- الذكر waɗanda suka gudu ga barin zikiri, فهم مدروسون korarru ne su والعياذ daga hararan Allah, Allah ya ce, Allah ya tsare mu, بل على كل عاقل yana kan tun mai hankali له شفقة wanda لنفسه wanda yake tausayi ga kansa da ودينه addininsa.
أن يفر منه ya ya gudu daga masu hana zikiri فراره من الأسد yanda in ya ga zaki zai zura da gudu yanda zai in ya ga zaki zai ba wai zama za a yi ta cewa za a can- za a za a yi mai muƙabala ko ko ba zama za a yi muƙabala a gudu zan yi ومن ترده الحق duk wanda ubangiji ya kore shi فلا فائدة في في القرب me منه ya fa'ida kai kusa da shi بل bari dai فدر فدره cutansa ita ta fi wato amfaninsa to kuma nan ma yana daga mai hankali wato kakka zanta ka samu zikirin ka dinga yi hmm? ko da ka ce kai ba za ka irin wannan na karba irin wannan na ɗariɗa ba to kai ma ɗin dai zama shehin kanka shato wa kanka wani bewan da ka ce a kullum dai zan zauna daga awa kaza zuwa kaza in ta ambatan Allah hmm? ka sa wa kanka wannan ko ka ce ba za ka yi na shehun nan ba to kai ma zama shehin ma ka sa wa kanka dai daga lokaci kaza zan lokaci kaza zan dinga zikirin kaza zan dinga abu kaza zan dinga abu kaza ka je mutum ya zama tsakaka haka shashanci kaza kaza kaza awoyi da yawa a kallo awoyi da yawa bare wannan lokaci waya ta kwace duk komai din TV ta kwace komai din sai ga wai wani lokaci aka ba Allah dai dan wannan lokacin da zamu shigo masallaci duk tunanin waɗannan abin da ka saba da su a waje a ɗan lokacin awa minti biyar din ma dai su ne a tsara da kai duk gaba gida to وما دمنا في هذا الصدد muddin dai muna kan wannan hanya ta bayanin zikiri nufi يوصل بنا to yayi kyau gare mu أن نورد كا- كلاما mu kawo magana a nan للعلامة محمد بن أحمد بن جزي maganan nan ta malami mai yawan sani shine Muhammad dan Ahmadu بن جبل الكلبي dan jazzi alkalbi ibn jazzi dan kalbi babban malami ne ana faɗan sa ilimi wato jazzi alkalbi في تفسيره a cikin tafsirin sa mai suna al-muktasiri fi tafsiri a cikin tafsirin sa al-muktasiri wanda ya ta- ya yi talkisin sa كتاب التسهيل sunan tafsirin kenan kitabut tafsir littafin sauƙaƙewa علوم التنزيل dan ka san ilimin mukan da suke cikin Qur'ani إلا قوله تعالى ibn jazzi ya faɗa a wajen faɗin Allah tabaraka wa ta'ala اذكروني ku أذكركم ambace ni zan ambace ku يقول للعرف الواحد ibn jazzi ya faɗa magana ɗaya فهذه الآية yace wannan aya faskuruni azkurkum بيان لشرف الذكر bayani ce ga ɗaukakar zikiri وبينها قوله صلى الله عليه ite وسلم faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wannan girma na zikiri كما يرويه عن ربي kamar yadda manzo Allah ya rawaito wannan magana shi kuma daga ubangijinsa أنا عند ظن عبدي hadisi ne ingantacce kuma hadisi ne kursi ubangiji yake cewa ni ina nan wajen zaton bawa na وأنا معه ni ina nan tare da bawa na حين duk يذكرني lokacin da yake ambato na muna nan tare فإن ذكرني في نفسه in bawa na ya ambace ni a cikin kansa ذكرته في نفسي sai ni ma ambace shi a cikin zati na waye mutum wane mutum Ni mana.
وإن ذكرني في ملئ in ya ambace ni cikin jama'a ذكرته في ملئ wazifa aka fito aka yi a cikin jama'a dama sharaɗin ta sai da jama'a kenan ko ko irin wannan ma wanda za a fito a kan titi din a ce ƴan riya ta ƴan riya kan titi za a fito ana zai wannan riya kenan ko ya ce ko a sa lasika ko riya ne duka baki da ya manta ko da bai sani ba Allah haki ai dalili kai ma ubangiji yana can ya sa lasika halaransa yana ta ambatanka a cikin mala'u babba yau ba shi waje ga waje mal to to ذكرته في ملئ خير منهم in mutum ya ambace ni a cikin jama'a to ni ma zan ambace shi a cikin jama'a ta wadda ta fi tasa والذكر ثلاثة أنواع to zikiri ya kasu kashi uku ذكر بالقلب akwai zikiri da zuciya ma'arifa kenan wannan na arifai kenan وذكر باللسان da zikiri da harshe shi zikirin da harshe in kana ta Allah Allah Allah ko la ilaha illallah ko la hawla wala quwwata illa billah ko kana ta karatun Qur'an kana to kuma shi kenan sai ya jona wa zuciyarka sai zuciyarka ta dauka to in zuciyarka ta dauka ta kama ko kai shiru ita tana can tana yi hmm? ko ma shi kenan sai ta sanar da kai ma'ana abin ma'arifa ta faru kenan to arifi yayi ma yanda ya ga dama dai zikirin yake yi ya ci- ya ci fatsa bai bai taɓa kuɓuta ba yanzu zuciya ta ɗauka shi kenan ya zama automatic automatic kenan ko to sai zikirin harshe wanda shine babban tsanin da zai kai ka zikirin zuciya وذكر بهما معا to sai kuma zikirin manya wanda ya haɗa biyun gashi arifin ne zuciyar nayi kuma bakin nayi yawwa واعلم kai sani أن الذكر cewa ambaton ubangiji shine zikiri أبدل الأعمال على الجملة shine mafificin ayyuka gaba ɗaya kowane aiki ne ya fi shi وإن ورد في بعض الأحاديث ko da waɗansu hadisai sun zo تبديل غيره da wato fifita wani zikiri amma akwai abin da suke nufi من الأعمال suna nufin zikirin rafkanan ne to, to wani wata ibadar ta wanda misali sallar wanda ya nutsu a cikin sallarsa kaza kaza ya san sallar ma ana yin ta ne saboda zikiri wa aqimi salata da zikiri to nafilar wannan ta bi wancan rafkanan ne da ya zauna yake zikirin da yake wasa a akwai sharadi amma kamili wanda yake ya san ma'anar zikirin yake halarto girman Allah har ta kai shi zuwa ga ma'ariba kaza kaza kaza na bula wannan ko me zai yi kafa wannan ma ai zikirin nasa bata kai ba to kaza kaza walla wani hadisin ya zo da fifita yaki akan zikirin ana nufin yakin mutumin da ya dan ɗaukaka addinin Allah bariya a ciki yana gode wa Allah ma da Allah ya zaɓe shi yana cikin sojojin wannan yakin kaza kaza to ya fi zikirin rafkanan ne dinta amma in ya ta shiga shi kuma cikin yakin nasa yana wa Allah girman kai ma ba dan ni ba da addini ma bai tsaya ba da kaza kaza to shi kuma wannan mai zikirin ya yi huzuri ya halarto Allah ya halarto ma'anarsa sai a haɗa yaƙuƙuwa nawa annabi ya faɗa ba su kai wannan zikirin ba to ko kaga wata aya ta fi wani hadisin ya fi tashi duk malamai suna nan na Allah zaka ji duk kuma su da fa malaman shari'in na asqalani ba zaka ji duk sun kawo ma dalili saboda haɗa nafsi ya zama ɗaya to وإن ورد في بعض الأحاديث ko da ya zo a cikin wa'ansu ba'arin hadisai تبديل غيره wato bibita wani من zikiri الأعمال na daga ayyuka والصلاة kaman bibita sallah وغيرها da waninta فإن ذلك sallar ta nafila dama farilla ba a magana ta wannan ba a hana ta da komai فإن ذلك لما فيها to wannan ba wai don wannan nafilar ba ne saboda abin da yake cikinta abin da aka yi a cikinta من معنى الذكر na daga ma'anar zikiri والحضور مع الله wato na تعالى.
daga ta- natijar zikiri ya- ya tsaye da sallar da an waƙi salata li zikiri kuma ya yi huduri a cikin sallar nan gabaki ɗaya ya yi iyaka na abu wa iyaka na sa'inu Allah kai muke neman taimakon ku a cikin sallah yana ganin shi nan zu ba shi da wata riyar sama ba shi da wani karfin sa Allah ba dan ka karfai ma ba zan iya yi ba duk gabaki ɗaya to bare kuma har ya kai mukamin arifai ma duk gabaki ɗaya to wannan a har yau da zikirin yake ba wani abu ba kuma gashi ya kara kuma da eh, sujada da ruku'u da kaza da aikin gabai to saboda huzurin da ya a cikin ta tare da Allah tabaraka wa ta'ala والدليل على فجرية الذكر dalili ɗaya a bisa ɗaukakar zikiri akan waninsa من ثلاثة أوجه saboda hanya uku ne الأول hanyar farko النصوص الواردة Qur'ani da hadisi da suka zo بتفضيله دل- على سائر da الأعمال bibita zikiri akan shauran dukkan ayyuka قال رسول الله صلى الله عليه annabi وسلم mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗa لا أنبئكم بخير manzo Allah yace bana ba ku labari ba bi kai da amalikun da mafificin ayyukanku وعلى وعلى wa azkaha mafi tsarkinta lalle malam sai yayi gida da وأزكى mafi tsarkinta عند مليككم nan ga sarkinku shine ubangiji tabaraka wa ta'ala وأرفعها mafi ɗaukakanta في درجاتكم mafi ɗaukakawanta matsayinku in dai kuna yin ta yanzu za su ɗaga matsayinku wajen Allah tabaraka wa ta'ala وخير لكم shi ya fi gare ku من إنفاق الزاد walwaraki cewa ku yi sadakan wato zinare da azurfa وخير to لكم kaga ina marwaci ga kaga wata malala kuma yawwa yawwa وخير shi لكم ya bi muku من أن تلقوا ku عدوكم je ku haɗu da maƙiyinku ma وتضربوا أعناقهم ku taki wuyansa da takobi ويضربوا أعناقهم ko ku shi ya nasara ya taki wuyanku da takobi yaƙi kenan قالوا sai sabai suka ce ga ya mana wannan abu mai- mai daɗi ya rasulallahi تعالى sai manzo Allah ya ce ذكر الله ambatan تعالى Allah tabaraka wa ta'ala تواصل مع ابن yawa ya zamu ji ambatan Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi Imam Turmuzi ya rawaito shi ko da Ibn Majah daga Abi Darda'i sahabu manzo Allah Abi Darda'i wato shi ya rawaito wannan ji yanda hadisin yanda kaji an faɗe shi dinnan a cikin kitabu da'awati sun fitar da shi sai sunan Ibn Majah kuma ya fitar da shi a cikin kitabul adabi babu fadlul zikiri haka Ibn Majah ya fitar da shi Ibn Hajar al-Asqalani mai sharhin Bukhari radiyallahu anhu yake cewa wa akraja Tirmidhi Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa Ibn Majah da dan Majah wa sahahu hakimu hakimin ne saburi ya inganta wannan hadisi ya ce hadisi ne ingantacce min hadisi abu darda'i daga hadisin abu darda'i marfu'a abu darda'i ya ɗaukaka wannan hadisi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ya faɗa yanzu wannan hadisi hadisi ne ingantacce ba wa qa'a shartu asqalani yace nayi nuni ila mushkil ila mustashkila zuwa abin da ya rikitar fi awailil jihadi a farkon babun jihadi bayani na da ne a farkon babun jihadi to na faɗi me abin da ya rikita tsakanin hadisan yaƙi na falalar yaƙi tare da wannan hadisi na zikiri ma'ama warada tare da hadisan nan da suka zo fi fadlil mujahidi cikin falalar mayaƙi annahu cewa duk wanda ya fita yaƙi dan zatin Allah ka sa'ima Allah zai ta rubuta ma kullum a cikin azumi yake ko ba azumin yake ba shi Allah zai ta rubuta mai yana azumi kuma azumin ma da mai azumi ma yana cin abinci da daddare yana da shi ko Allah zai rubuta ma ma azumi yake yi kuma bai ma sha ruwa ba shikenan ka sa'im la yaftiru kamar mai azumin da bai buɗe baki ba wa kal qa'im la yaftiru kuma Allah zai ta rubuta ma shi kamar mai azumi ne mai sallar dare ne wanda bai taba ma huta ba ko shi a tsaye a cikin sallah kuma ko bacci yake yi ko ba yakin ake yi ba ba da ya fita yakin ba za a yi ta rubuta ma wannan to wa gairu zalika da wani wannan mai maya dillu ala afdaliyati abin da yake nuna a bisa falalar mayaki yaki da mayakin nasa a bisa falalar dukkan wa'ansu aiki Askalani yake cewa hanyar da zami dai mu haɗa waɗannan hadisai guda biyu wannan balalar zikirin ingatacce ne to hanyar da za a haɗa waɗannan zi- hadisai guda biyu abin da ake nufi da zikirin Allah din fi hadisi Abu Darda'i a cikin hadisin Abu Darda'i az-zikrul kamil zikiri cikakke wa huwa ma yastami'u fihi zikrul lisan wal qalbi shine abin da baki na zikirin zuciya ma tana taya shi zuciya tana jin ma'anar zikirin shine zikiri cikakke inji asqalani ha bi tafakkuri mutum yana yin tunani fi ma'ana cikin ma'anar zikirin wasu ya zare azamatin lahi yana halarto da girman Allah har kuma ma'arifa ta faru dama ma'anar ma'arifa kenan allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna yake yin tafakkuri kuma tafakkurin nan shi yasa aka samu wannan arifi wannan ba arifi ba amma an kalwa duk abin da arifin nan ya karanta ya san Allah shi ma wannan musulmi yana karantawa gaba daya wani ma ya ji ana karanta ma zikirin ma ana sa zai je ma ya kwaso wani zikirai masu dimbin yawa amma yadda su jefa shi ma kuma hauka ko ko abu kaza kaza ko rashin wannan tafakkurin ne da izini wada'iyan ila Allah bi izini to amma yanzu wannan zikiri da diyabu yakin nan ya fi duk waɗannan ibadoji askala ne ke cewa shine zikirin baki da kuma zikirin zuciya da tunani cikin ma'anar wannan zikirin yanzu yanzu sai ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala waqti yazar da halatto da azamat Allah girman Allah tabaraka wa ta'ala wa anna allazi yahsilu lahu zalika duk wanda wannan ya same shi ya kuna afzalu zai zama shine mafifici mimman yuqatilul kufar ga wanda ya jima yake yaƙa kafirai din ma wannan ya fi shi duka baki da matsalar min gairi isti zari zalika misali bale kuma a ce shi ne yakin nan bai halarto girman Allah ko bai halarto hidima yake yi wa Allah ba bale ma a ce girman kai ya shiga gani so yake a ce shi ne yake yi kaza ko shi ne duka baki da wa anna afdaliyatul jihadi girman kuma jihadin da aka faɗa shi ma bin nisbati ila zikirin mujarradi shi kuma girman yakin da aka faɗa an faɗa ne dangane da zakirin da kawai zikirin baki yake hauma hauman baki ne kawai ba amfanin zuciya zuciyarsa bata halarto Allah ba ba wani tafakkuri a ciki kaza to mai jihadi ya fi shi amma in mai tafakkuri to ta nan lallai yan uwa sufaye lallai su kula mutum ya sa tunani a cikin zikirinsa ya sa nutsuwa ya yi don zafin Allah tabaraka wa ta'ala. Za zai iya yi ana wajen ɗaurin auren, za zai iya yi wajen sunan, ba laifi dai inda aka kira shi amma a sa nutsuwa a ciki. Ba ya zama kuma hanya ce ta bazo bazo ta hauka ta kaza kaza ba, to duk wannan balalar da aka faɗa ba za a samu ba. Za a samu daraja dai an kira sunan Allah kan ko in dai mutum ya ambata Allah dole Allah zai bashi lada tabaraka wa ta'ala amma kuma wannan natija wannan falalar da ta fita mayaki ta fita kaza kaza ba za a samu ba in ji asqalani kaga dai wa'annan dai sune shugabannin al'umma su ake bin maganganun su ne yan kitabu was sunna din shi ya sharhin bukari ma fatul bari littafin sa mai albarka ba wani ɗakin malami in dai malamin nan ya kasu da ba za a ga fatul bari a ɗakin nan ba sharhin bukari malaman al'umma duk sun karɓe shi da abu ana yabansa kwarai da gaske ikon Allah haka suka su Ahmadu Ahmadu haka suka yi zamani shi Ahmad al-Asqalani da Ahmad dan Taymiya wannan Ahmad al-Harrani din nan haka suka yi amma malamai suke cewa ikon Allah Allah ya sa shi Asqalani din ya zo mutane da abin da ya amfane su duniyar su da lahirar su wannan dai kaga dai ga abin da ake ciki wa'annan su yabe shi wa'annan su zage wa'annan kaza kaza ya ta taba annabi dai yau duk bala'in da ake ciki da za ga sun ce almajiransa ne wannan ya isa duk wani malami na Allah kuma za ga ya ce da hanya asqalanin nan yake mun ji daga shewa Hassan jin ba ɗaya ba ba biyu da yana cewa asqalanin nan ma kudi ne a cikin walitta ma duk gabaki daya to to gaji dai abin da asqalani ya faɗa to lallai zakirai kwarai ai ai himma ai ta zikiri amma a ji wannan wa'azi ba ce aka yi a daina ba don da an ce a kuma ce za ga an ji tsoro an yi hauma an gudu a'a a girmama Allah a halarto da abin da ake amfani a sa ai mun ga da iyayenmu da hakanninmu ai su ne zakiran ko ba mu tarar da shehu ma jiya na jiyar anhu suna zikirin a gidan ba a wannan lokacin amma ziyara amma mun dan yi wayo mun ga su suke yin da'ira a unguwa su suke yin da'ira a bare yan kofa ma da ne su ne da tijan wanda suke yin da'ira suke yin zikirin duk gaba da da nutsuwa da komai kinka da su ka san wasa bai biyo nan wajen ba duk gaba gida za ga masu sarrai da abu masu abu wani ma daga mota zai fakin ya zo ya zauna wani ɗaya yana ci da an yi fasiya kuma ya kama hanya ya tashi to an shi shigo iblis dama wannan ce hanyar da ba irin ta to kana son sai iblis ya kale ha? ai sai abu ya sa a shedansa to a gyara da iyayen mu zakirai manyan mu ne ranar da an yi abu ya ce kaji ya hana ko wallahi ba hana haka ba wai dai a gyara sauke ka gyara kayan ka bai zama sauke mu raba ba dan a samu amfani yawwa to kaji abin da askalali ya ce to udu fa man ittafaqa lahu zikrun lisani wa qalbihi wa fihdarihi duk wanda an ba zikirin ga harshen nayi ga jikin na motsa ga zuciyarsa ta dauka yanzu yanzu ma'arifa za ta samu a gare shi duk natija yanzu yanzu da kafirin ya juma sai a bugi zuciyarsa ya- musuluncin ya shiga Allah ya ba mun gani ba tafiyar mu wajen maulidai wacce kasa ce lafiyar bare bare kaza kaza kiristocin ma inyamuran ma a motocin haka suka dinga fito suka dinga shiga da'irar zikirin ma duka baki da suka dinga shiga wani ya zama majzumu ma da aka hada ma kuɗi riguna waye haka aka dinga jefa masa da da ya gama aka ya shiga mota aka yi ba aka je aka bar shi ta a shi yayi aka ce a wallahi ka karba na ka ne haka aka hada masa shi hmm? to to haka wato za a tantu askalani yayi ta maganganu masu girma a ciki wannan fifiko duk da aka faɗa na zikiri ga mai wannan wanda yake zikirin baki zuciyarsa ta ɗauka hmm? tafakkurinsa ya ɗauka wanda shi zai kai shi wajen ma'arifa don haka arifi ya rambanta daga wannan duk gaba gida wa'anda aka ce wa'ancan to wannan ba wani aiki da za a yi wanda zai kamo shi shine haɗa hadisan shi ko wa'ancan hadisai na falalar wa'annan ayyuka suna nufin wanda shi kuma ya yi irin wannan a aikin nasa suna nufin wannan aikin ya fi zikirin wanda shi kuma bai yi irin wannan a zikirinsa ba amma ko ya yi irin wanda shi ma wannan ya yi a zikirinsa to zikirin wannan ya fi nasa jiga baki daya so نوافل مع ابن التنزيل za mu ci gaba da tafiya da ibn jazi إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama أي الأعمال أفضل wa'anne aiki ne ya fi ne قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ذكر الله ambatan Allah ya fi قيل الذكر أفضل عن الجهاد sai aka ce masa ya rasulallahi yanzu zikiri ya fi ma yaƙi ya fi jihadi ma fi sabilillahi قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake لو ضرب المجاهد da بسيفه da mayaƙi zai ta tsara da takobinsa في الكفار a cikin kafirai حتى ينخدع سيفه har takobin ta kareraye ويكترب zaman shi ma kuma mayaƙin duk a kwaɗe shi da jini ya zamanto jikinka ya zama jajini ne kawai لكان الذاكر أفضل منه da mai ambatan Allah ya bi shi wane in ba ne shari'a ba ya sai faɗa to kai kuma mai shari'a ya faɗa ina naka yawa haka abin yake yadda annabin nan ya faɗa fuska ta biyu أن الله تعالى ubangiji madaukakin sarki حيث ما أمر ta بالذكر inda ya horo da zikiri أو أثنى على الذكر ko ba yayi kirari a bisa zikiri اشترط فيه الكثرة sai da ya sharɗanta a yi mai yawa to ne to to to ni ma dai bai Allah Allah ya kira ya fi mai yawa yace a yi فقال sai ubangiji yace اذكر الله zikiran kasira fi zikirin Allah zikiri mai yawa والذاكرين الله kasira da masu zikirin Allah tili mai yawa ولم يشترط ذلك bai shaddanta wannan ba في سائر الأعمال ba wani aiki da zaka ji Allah ya shaddanta mai yawa kowanne dai akwai nasa in salloli ne kitaban mawqutan a cikin lokaci ake yin ta kuma an san adadinta shari'a duk ta faɗa kuma akwai lokacin ma da in kai ba a so yanzu din nan kace za ka yi magariba ka yi wasa da shari'a ma ka yi ridda ibada fa kai amma ka yi wasa da shari'a ka yi ridda to akwai ayyuka yanzu in kace za ka je wani dutsen garin ku ka hau kai ka yi arfa ka za abu to ka yi wasa da shari'a kenan sarki zai sa a bige ka a sa a gurgugu kuma daurin rai da rai ka yi wasa da shari'a ka yi ridda kaza kaza amma a faɗin lokacin da ba za a yi zikiri ba in kai za a ce ka yi wasa da shari'a so ake kai ta yi kiyaman Allah na a tsaye wa kuhudan a zaune wa ala a kwance ko kaza kaza hmm? gida daji kaza kaza ma- sakarai kullum tsin aika to haban daki mutuwa ba ta ɗaukin kamar ɗakin da ya ta ɗauko ka shi kenan in mutuwa za ta ɗauke ka a ban ɗaki zai ka ce to tunda a ban ɗaki nake ba zan ce la ilaha illallah ba ya zama shine ƙarshen magana wannan duk bai taso ba duk gaba gida nawa ne mutuwa ta buge mutane a cikin banɗaki nan ma'i qur'ani ne aka ce kawai ka karanta shi a ciki qur'ani ne saboda girman sa da matsayin sa ba za a karanta shi a banɗaki ba duk gaba daya to malaman fiqh kuma suna nan da bayani sai dai hammami irin banɗakin wanka din nan da ba a kazanta a ciki wayan suka ce a karanta a nan wayan suka ce a ba za a karanta ba to mu kuma yanzu zamani ya zo mun ga wa'yansu irin banɗaki irin na al'azai din nan da komai da ɗaki ne kawai sai ka yi ta nema ma za ga ina ne wajen wankan ne ko ina ne wajen tsugunan ne duka ba ɗaki ne da tv da komai nan yake kwana don da tsoro da kaza da ɗaki ne nan kuma sai a karanta malam ɗaki ne sosai
الوجه الثالث wato fuska ta uku أن للذكر مزية zikiri yana da wani daɗin daraja هي له كافة wato ita amfaninsa ce gare shi wato amfaninsa kenan وليست لغيره wani iba wani zikiri na ibada ba shi da wannan وهي الحضور في الحضرة العلية wato shine ka halarci zuwa halaran Allah ana dalitu man zakara ni ni abokin zaman mai ambato na ne والوصول إلى القرب wato da saduwa zuwa kusa الذي عبر عنه wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fassara shi ما ورد في الحديث abin da ya zo cikin hadisi من المجالسة minal mujalasati na daga zama والمكية da tare ana dalisu man zakara ni ni abokin zaman wanda yake ambato na ne ko ko ina tare da wanda yake ambato na mutum dai bakinsa ta motsa da ambato na فإن الله تعالى ubangiji madaukakin sarki يقول في الحديث yana faɗa a cikin hadisul kudusi أنا جليس من ni ذكر abokin zaman wato wanda yake ambato na ne ويقول ubangiji yake cewa أنا عند ظن عبدي bi ni ina nan wajen zaton bawa na da ni وأنا معه حين يذكرني ni ina nan tare da shi lokacin da yake ambato na
وللناس في المقاصد للذكر walinnasi fil ma- mutane suna da a cikin wato nufinsu da zikiri مقامان makami biyu mutane suna da nufi biyu cikin zikiri to gaya mana mu ji
ومقام الآمة mukamin kowa da kowa iri na اكتساب الأجور dan neman lada shi ma yayi dai za a baka cikakke kuwa ومقاصد الخاصة مق- القرب muqamin kuma kudubai na waliyai alqurbu kusanci wal huzur da halarta tare da Allah su ko ba a ba su komai ba an biya su a ce Allah yana tare da kai me za ka samu da da yafi wannan hmm?
وما بين المقامين tsakanin waɗannan mukamai guda biyu بون ni za mai yawa da wanda ya zauna yake zikiri so yake yi a fatahi kuɗi ya zo ran da kuɗin ya zo a ranar an manta inda aka je ba sarfin ba da wanda da'iman abadan ko a wuya ko a arziki ko a salari ko a ɓoye kaza kaza zikiri yake yanzu mun gode Allah wayannan zikirai da muke yi na ɗariƙoƙin nan nasu waye yake idan yana jiran wani arziki kowa yake dan zatin Allah sai da dama sai ka ce dan zatin Allah imtisali ko ko ko kaza kaza kuma Allah ka rike min shi har mutuwa Da ka- so kake har mutuwa ba wai randa ko talauci ya tafi ba ko kaza kaza kaza. lokacin da kaga wahala ta taso ma sannan ma ka rike abin ka hukum dan za- kana zaton ko faɗa kuka da Allah ko kaza kaza kaza to mukamin wa'annan ku da me yi dan wani ga wurin kaza yana da kyau shi ma ba wai an hana ba eh? da wanda shi ku yake yi don shiga hazaran Allah mukamin waɗannan guda biyu ya yi nisa فكم بين من يأخذ أجره wato da yawa wanda yake riƙan lada وهو من وراء حجاب amma yana bayan hijabi ɗan hijabi ne وبين من يقرب da wanda yake kusanta حتى يكون من har خواص الأعراض ya zamanta yana da makebantan masoyan Ubangiji Allah ka sa da mu وعلم kai sani أن الذكر cewa zikiri على أنواع كثيرة nau'i nau'i ne da yawa suna Allah ne a nan amma kuma sunayen nasa hanyoyin da aka yi nau'i nau'i ne da yawa ومنها yana daga zikiri التعليل hailala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hailala kenan ya yi zuwa hailala la ilaha illallah eh? wa tasbihu da tasbihi subhanallahi subhanallahi subhanallahi والتكبير da kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar والحمد da hamdala shi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da mhm.
والعوقلة da hauƙala la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah ko la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim kaga nau'i na amma su sunan zikiri to da والعصبلة hasbalatu su- ita ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbala kenan وذكر كل اسم da kuma ambatan kowane ismi Allahu ko Ar-Rahmanu ko Ar-Rahimu ko Al-Maliku ko Al-Quddus gashi nan dai Asma'ul Husna da sauran kuma sunaye ma da ba ba sa cikin ma Asma'ul Husna din ba kuma duk sunan Allah ne to أسماء الله تعالى da sunayen Allah wato sauran sunayen Allah tabaraka wa ta'ala والصلاة على النبي da samadiya صلى الله عليه وسلم.
samadiya ita ma zikiri ce babba kul huwallahu ita ce to samadiya da kuma ayatul kursi ita ma zikiri ce gaba ɗayan ta babba duk kirari ne ga Allah ta hada kirari wajen goma sha bakwai a cikin ta muzumali wanda aka yi lamirin sa da wani sunan Allah ta hada sunayen sunayen Allah goma sha bakwai in ka karanta ayatul kursi sunan Allah goma sha bakwai ne a cikin ta tsakanin wanda ya fito sarari kaman hayyul qayyum Allahu Allahu alhayyu alqayyumu alaliyu alazimu haka wannan sun fito sarari da kuma zamiri Allahu la ilaha illa hu hu dinnan waye Allah Allahu la ilaha illa hu alhayyu alqayyumu la taquzuhu wa Allah sinatun wala nawmu lahu huwa Allah ma fi samawati wa fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu huwa Allah haka dai tsakanin muzmari lamiri dinnan da abu sai da ta haɗa goma sha bakwai ba wanda yake kafaɗa da kafaɗa ita sai kulhu Allah aka ce amma ta ɗara kulhu Allah saboda ita aya ce ita ko kulhu Allah sura ce guda ko da ta zo mai girma ce ko da ta zo da wa'annan sunaye dai wacce a ce aya ɗaya ta zo da irin wa'annan tauhidi da zaga to su ma suna daga cikin zikirai samajiya dinnan da abu to to qur'anin ma jiya duk mun yi magana kuma wannan wai wannan da yake bantan zikirin tatacen ma kuma na, na, na sunayen ake magana ko to والصلاة على النبي صلى الله عليه da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowanne kai shi ma zikiri ne والاستغفار
ko gauran salatin kai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wannan shi ake cewa gauran salati me yasa ya zama gauran salati saboda ba wa ala alihi a ciki amma kuma yayi saboda shi Qur'ani kuma ya faɗa ai inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim shikenan ka bi ayar Qur'ani dan ya kalau yayi to sai kuma in ka sako kuma zancen hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ka kuyi mun kuma gauran in hada za ku kuma ku ku sa ƴaƴan gidana a ciki hmm? to da kuma mas- matsayin arufai kuma a cikin fahimtar wannan magana ta manzo Allah tana nan da abu to sai ka mai da shi ba wai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim to kuma yanzu ya dara wancan ko Allahumma salli ala sayyidina da annabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ko kuma gashi nan ko wanne kai to kuma ga manya manyan salatai nan salatan tunajjina shi ma salatan to sai ka sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali salatan tunajjina amma kace salatan tunajjina to wannan salatin yanzu addu'a kai salati ce da zaka tsayar da mu Allah to ina salatin shi salatin tunajjina din ba shine salatin ba sai ka yi salatin ne sannan za wannan addu'a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim sai ka ce to salatan wannan salati da nayi tunajjina biha Allah ka tsayar da mu da ita sannan kuma ka alhasuna jina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'ati wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khayrat fil hayati wa ba'da al mamat ga salatin kai to ga salatul farajiyya nan salatul tazi damrawi shehu mutazi damrawi ana ce mata salatin yayewa ko salatin nari haka mu afirka aka fi sanin mu da ita aka fi sani da ita wannan salati wai sani da zafin ta ce aka fi mata salatan nari Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina wa allazi kan hallu bi lahu qad wa tanfaru bi lahu rabb wa tuba har zuwa karshen ta sallallahu alaihi ga salatul fatina ga salatul ibrahimina اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد صلاه غاسنا مالن نصحبان da na waliyan da na da na kowa ma da ya kira gashi nan ba su da adadi to ga kuma manya manya daga cikin su ga sala ga dahiyal madhuwat nan salatin sayyidina ali ko اللهم داعي المدهوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فكرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحنجك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والدامج لجيشات الأباطل حيث وقشن سديدك هنا to shi ma wannan zikiri ne والاستغفار haka istighfari وغير ذلك da wani wannan astaghfirullah astaghfirullah ko sayyidul istighfar gashi nan to wayannan duk zikiri ne gasu dai nau'i nau'i amma duk zikiri ne ولكل ذكر ko kowane zikiri a cikin wayannan zikirai معصية yana da amfani nasa وثمرة yana da 'ya'yan itatuwa nasa فأما shehu ya التعبد gaya mana a cikin kashifin ilbab akwai zikiri mai yanke ma daji gaba daya zai kone ma hijabi yanzu yanzu ka sadu da Allah lokaci guda akwai kuma wanda zai dan kone ma dan wani waje iya bangaren sanan zai ma aiki ni iya bangare na na yi to kowanne akwai irin ya daga cikin masu kone daji gaba daya ayatul kursi sala eh, qul huwallahu samadiya sai kuma la ilaha illallah sai Allah Allah Allah wannan shine shugaban su ma duk gaba saboda duk waɗannan karatukan da ake ai Allah suke la ilaha illa Allah ba wani ubangiji sai wa sai Allah ai shauran duk wani magana ne ko Allah nan dai shine muradi ko ba wani ubangiji sai Allah hmm? duk kaza kaza to kaza to waɗannan masu kone daji ne gabaki da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kone daji ne gaba daya zai ma maganin duk wani abu da zai tsare ka daga Allah tabaraka wa ta'ala to sai shauran kuma shauran litifi ne kake ga alladibuna zai kone ma iya nasa ga kaza to zai ma dai kan je kuma riga ta malam masallaci nasa ya ji
فأما التحليل amma la ilaha illallah shine hailala وثمرته ya'yan itatuwansa ma'ana amfaninsa التوحيد wato zai kai ka zuwa tauhidi kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala علي التوحيد الخاص ina nufin tauhidin arifai فإن التوحيد العام domin tauhidi wannan gama gari na ba wani abin bauta daga gaskiya sai Allah حاصل لكل kowane musulmi ya hau wannan tauhidi وأما التكبير to shi za ga arifan suna ta maimaita shi tafiya ake kowace tafiya ake ba adadi wannan ba a saka ba sa gajiya karawa suke saboda a kowace kimtawa faɗarsa suke kone musu hijabi yake kone musu hijabi yake idan Allah tabaraka wata'ala Allah ne tabaraka wata'ala malam ba abin da yake ya kewaye da shi to وأما التكبير amma kabbara Allahu akbar Allahu akbar وثمرته التعظيم amfaninsa girmama Allah in kana yawan faɗa Allah zai zama mai girma a cikin zuciyanka والإجلال da wato ɗaukaka Allah dai ذو الجلال ga ma'abocin ɗaukaka وأما الحمد wato amma kirari shine godiya alhamdulillah alhamdulillah godiya ga Allah din nan والأسماء التي معناها da duk sun الإيمان da duk sunaye da suke ma'ana godiya ne kake wa Allah tabaraka wa ta'ala والرحمة wato irin wato kyau- wato za ta sa wato ka dinga ganin kyautayen Allah ta- wato alherin Allah tabaraka wa ta'ala da jin kansa كالرحمن الرحيم haka dai da zikiran ma da suke kaman ar-rahmanu in kana wurdin sa ar-rahimu wal gafaru da ga- gafaru al-karimu da mai karamci sunan Allah tabaraka wa ta'ala والغفار da gafari mai gafara yawan gafara وشبيه ذلك da makamantan wa'annan sunaye فثمرتها amfaninta ثلاثة مقامات makami uku za ta kai ka وهي shine ka الشكر dinga godewa Allah ka dinga ganin ni'imomin Allah da yawa sai ka zama dan godiya وقوة da الرجاء ƙarfin wato kaunanka da Allah za ta sama ƙarfin kauna da Allah da والمحبة soyayyan Allah tabaraka wa ta'ala إن المحسن domin jin mai kyauta محبوب abun so ne لا محالة ba makawa to ka wannan suna za ta nuna ma in kana jan kana karanta ta har ta yi ma fatali za ta za ka ga kyautocin Allah da yama alheran Allah da yama da ni'imomin Allah da yama duk daga al- ni'imomin nan barakatai muna taka su amma ba mu lura da su ba to karanta sai su jawo sai su dinga ko dawo da hankalinka kana lura abin sai da eh, hannunka mai sanda su za su dinga ma hannunka mai sanda sai ka rafe ga mutum yana gode wa Allah yana yadda da Allah ko da yana cikin talaucin babu dai sai ka ga alƙaike da Allah dan sun nuna ma waɗansu ni'imomi musulunci ma da yake kai ni'ima ce babba komai wuyar da ya sha nan za a tafi ni'ima kuma da kafirci ne fa ko da komai daɗin da aka sha kuma wuta za a tara ai ba za a sha daɗi komai ba to bare kuma su su nuna ma hazaran Allah da ka samu kai alma kai dan al'umma annabi Muhammad ne da kaza da kaza abubuwa da yawa za su nuna ma in kana jan su to to وأما لو خرجوا amma wanda ya yawaita cewa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ولا حسب لكن da hasbunallahu wa ni'mal wakilu وثمرتها التوكل على الله ‘ya'yan itatuwan da za su koya ma dogaro ga Allah, والتقويد da fawwal- da بالله fawwala lamari ga Allah, والالتقاط da بالله yadda da Allah ta baraka wa ta'ala, وأما الأسماء التي معناها الإدلاء الإدلاء amma sunayen da ma'anarta wato sani ne, والإدراك da riska ne, والعليم kamar masani, Ubangiji masani, والسميع da والبصير mai ji mai gani, والقريب makusanci, وشبه ذلك da makamantun wa'yannan وثمرتها المراد wato ‘ya'yan itatuwanta wato amfaninta za ta sama ka dinga ganin Allah cikin lamarinka kana kula da Allah ta baraka wata abin da za ka zaka san Allah yana gani na Allah tare da Allah kaza kaza sai yanzu yanzu ka daga daga kuma ka san Allah yana tare da kai sai mushahada ta faru sai fata yi sanin Allah ya samu ko sannan kuma shikenan sai ma'arifan ma ta samu babban kofa sai babba wannan to وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم amma salati ga babban kofa shine annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata a gare shi وثمرتها ‘ya'yan itatuwanta شدة المحبة فيه tsananin soyayya a cikinsa, mutum dai kana yawaita salati cikin zaka ji kana tsananin soyayyarsa, والمحافظة على شروط التوبة shi ko soyayyarsa soyayyan Allah ne, in kai mu ba da shi ka yi ta Allah, in ka zo masa ka zo wa Allah, shi ke ne yanzu yanzu zai buɗe ma hadaran Allah ka shiga. To, والمحافظة على شروط التوبة zai jawo ma kuma ka kiyaye abu sa sharaɗan tuba sai ka kana yin tsarki, مع انكسار القلب zuciyanka kuma za ta karye.
بسبب الذنوب saboda zunubi da kayi zunubi za ka ji ya dame ka kai da kanka zuciyarka tana ciwo ta nema ciwo kuma zai ga mutum ya zama bawan Allah yanzu yanzu ya zama sufin ma na na inna na ha yanzu yanzu albarkar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama المتقدمة wadda ta gabatu ثم إن ثمرة الذكر sannan wato 'ya'yan itatuwan zikiri التي تجمع الأسماء wadda za ta haɗa ma sunayen Allah gaba ɗaya wanda in ka sunan da in ka karanta shi kamar ka karanta duk sunayen Allah ne gaba ɗaya والصفات kaman ka karanta suna sifofin Allah ne gaba ɗaya dan zatinsa ne nan مجموعة في الذكر الفردي wato dukkan ta an tara ta a cikin zikirin farji Allah Allah ta ga yake da zafi وهو قولنا الله shine faɗin Allahu in kuma zikirin Allah Allah Allah kake to kaman kana faɗa duk asma'ullahi al-husna ne kaman kana faɗa ayatul kursi ne kaman kana faɗa qul huwallahu ne kaman kana salati ga manzon Allah ne kai duk wani zikirin su hauƙala din nan su hamdala din duk sun shiga cikin wannan suna gaba ɗaya dan zatin Allah ne a nan dai yanzu za ka ce to Allah malam waye rahamanu ne me zai ce ma Allah waye rahimu zai ce ma Allah waye maliku Allah waye kudusu Allah to shikenan malam kai hakuri dai to waye Allah zai ce ma Allah a tashi nan je kai ka a tsara wannan magana sai da haka bai zatin kuma to shi zai sani hmm? to shine ismal azim din mako wannan ta eh, asrarai ta sarari da ake faɗa shine sunan da yake tsakanin kafi da nuni ismul ladhi bainal kafi wan nuni to duk Allah din nan ne duka baki da to shine kuma wanda yanzu da shi muka fara karatu hadisi ya zo ingantacce kiyama ba za ta tashi ba akwai mai cewa Allah Allah akan kasa shi ne agogon da in dai da waɗannan to kiyama ba ta shi ba to sai Allah ya aiko da iska ta kashe kuma zai sannan duk an yi bayani to فهذا هو الغاية wannan zikirin Allah Allah din nan shine kai mutuka shine karshe وإليه nan المنتهى ne wajen cikewar zikiri انتهى من كتاب ba kuma wani abu da za a shige bayan nan wale saura Allah yi lil abdu mazhabu bayan Allah ba wajen tafiya arifi yake na an zo nan انتهى من كتاب التسهيل magana ta kare ta cikin littafin tasihibu mun gode ya ba mu fa'ida وفي هذا wane ne المعنى jazzi ko imanin jazzi alalle ya ba da fa'ida to وفي هذا المعنى summa inna samarata ta summa وفي هذا المعنى a wannan ma'ana يقول الشيخ إبراهيم shehun mu shehu ibrahim Allah ya kare da a gare shi yake cewa في شرحه a المقامات cikin sharhin da ya na mukamin addini guda uku din nan لا إله إلا الله ita la ita kalmar la ilaha illallah din nan ta bi mukamomin addinin nan guda uku الإسلام ta bi is- islamu musulunci والإيمان da imani da والإحسان ihsanin ma الإسلام islama قول لا إله إلا faɗin الله la ilaha illallah a matsayin musulunci والإيمان wato ka san ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah a a matsayin imani kuma العلم بأن لا إله إلا ka san الله ba wani ubangiji can a musulunci ka faɗa can a musulunci da mutum ya faɗa ba musulunci bai damu ya sani bai sani ba ya faɗa dai ya faɗa dai hatta ya kulu ko hatta ya shaɗu duk zai faɗa ake nufi ana wajen amma da musulunci ce har sai ya sani to da abu ya yi wuya ashe da duk wanda bai san ma'anarta ba ba musulmi ba ne kafiri ne a'a shi musulunci duk wanda ya ce la ilaha illallah musulmi ne ka san ma'anarta ka san tauhidin uluhiyya ka san tauhidin duk bai taso ba da su malaman ma gaba ɗaya sai sun gama ilimin ma sun gama tauhidin sun sun zo mutuwa sai Allah za mu mutuwa tsohuwa ba haka fa karzazi ya faɗa ba sai da kusan wannan su alwujud wal duk shi ya ajiye su amma sai da ya zo mutuwa yace Allah suna so in yi mutuwa irin ta tsohuwa Allah sahaban suka ce me ma'anar mutuwa tsohuwa ita da bata san komai ba ita sai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma duk na ban ma duk abin da na tara duk gaba daya an ga Aba Yazid al-Bustani a lahi- a- a- bayan ya rasu wani ya mafarki da shi ita shehu to ya aka yi ita yadda mu ake faɗa din nan kuwa ya kuka tarar da ubangiji ce mun tarar da mai gafara mai jin kai mai karamci mai kaza ya kaza to duk ina wannan ayyuka da waɗannan maganganun ku yake duk sun watse yau duk sun watse malam Allah dai muka tarar da ubangiji na sai duk sun watse wai su ba ya suke cewa ko wai in za ka yi takama da wani aiki ko ka tuna mana in ka kwanta bacci ina ice duka za ka so bare mutuwa kuma ka rike Allah nan ka samu Allah ka gam yawwa ana tare kuma ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wajen sa dai za a koma tabaraka wa ta'ala to a a imani kuma ma'anar la ilaha illallah sanin a ma'anar da kenan والإحسان a ihsani kuma والجريان gudana في
a cikin مقتدى لا إله إلا hukuncin الله la ilaha illallah وهي أن تقول shine ka ce kuma على محال ومقال faɗi na ma'arifa da faɗi na harshe الله Allah Allah Allah kenan والكلمة الشريفة nan ba zancen wanda aka kore ko kaza kaza sai dai tabbataccen shine Allah والكلمة الشريفة ita wannan kalma madaukakiya هي كلمة التوبة to la ilaha illallah din nan ita ake cewa ita ake cewa a karatu kalimatu sharifati kalma madaukakiya كلمة التوبة la ilaha illallah ita ake cewa kalmar tuba وكلمة التقوى ita ake cewa kalmar tsoron Allah وكلمة الإخلاص ita ake cewa kalmar tsarki وكلمة التوحيد ita ake cewa kalmar kaɗaitawa وكلمة الطيبة ita ce kalmar nan ta daɗa ga ta da daɗin faɗa eh? wala لها ثلاث مراتب tana da martabobi uku مرتبتها الأولى martaba ta farko هي مقام الإسلام shine makamin musulunci وهي القيام shine بالمقتضى tsayawa da hukuncin خلال الحكمة wato maganganu na hore-hore na hikima Allah tabaraka wa ta'ala shari'a kenan التي حضرت الناس a halaran nasutu والمرتبة الثانية martaba ta biyu التي هي العلم ita ce ilimi أن لا إله da إلا cewa الله ba Ubangiji sai Allah fa'alamannahu, fa'alamannahu, la ilaha illallah. To, هي مقام الإيمان ita ce makamin imani والمرتبة Ah, الثالثة a wata hadaratu? Can ba ka ce a hadaratun nan sutu ba, to nan ma sai a faɗa a hadaranta kenan والمرتبة الثالثة martaba ta uku kuwa هي قول الله shine faɗin Allah, Allah, Allah.
مقام الإيمان shine makamin ihsani a hadaratul hawuti kenan alhamdulillah ai kyau sai bala fa in yakfur bi haula faqad wasanna biha qauman jihal lisub in wani yana ganin banza ne ba komai a ciki ba ba komai ba ba da da ba kaji karatu ne da kake nan sai dai a guda a bari to ni sai ni ta rikewa da ni sai Allah ya saka bayan Allah da albarkar su muka haɗu da wayannan abubuwa muka rike za mu gode wa abin tun ma kana yi jiran lada kake kuma har kuma ya zama tsakaninka da Allah kunya ta shiga Allah ni dai ina yi sai dan ka isa Allah kuma tsakanina da kai duk aya fitana duk kaza kaza kaza hmm? wani malami yana cewa mutum ya yi ibada ko bai shiga aljanna ba ko ya shiga wutan misali Allah ya da wutar da Allah ba zai ma gorin da zai ce gashi nan ka shiga wuta ba kai mun komai a duniya ba in akwai aya tana da Allah ya cewa ba ku aikata komai ba ba za dai a ce ba ka aikata komai ba bare Allah mai girma ne bayan da za a yi kai aikata din kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ma da wuta Allah mai girma ne tabaraka wa ta'ala ba ta da salatul fati da hadin ce ke so shi na wata mun gaji sai mun yanke su mun gudu alhamdulillah